sallallahu ala nabiyyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ci gaba da karatunmu na littafin risala jiya mun kai ƙarshen babi mai bayani game da aikin hajji ko waɗanda ba su samu zuwa ba Allah shi hore musu su tafi wa'anda na tafi su ma Allah ya taimaka musu sake komawa hajji yana da fa'ida ƙwarai in nawa an ka kashe an ka yi hajji to ba faduwa ba ce domin nawa za a sai don ma aljanna a ce ta yi tsada a gani to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hajjin mabarurun laisa lahu jaza'un illa aljanna hajji mabaruri baya da sakamako illa aljanna hajji mabaruri shine hajjin da an kai har an ka kare ba a saba ma Allah ba hajji karɓaɓɓe kenan to bai da sakamako in ka yaushe illa aljanna to nawa za ka biya ka samu aljanna a ce ta yi tsada ka yi hasara babu cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummuhu duk wanda yayi haji bai yi maganganun mata ba shine rafathu magana wadda ta shafi mata walam yafsuk bai wani aiki na fasikanci ba na sabon Allah ba to raja'a yana dawowa gida ka yawmi walladatu ummu kamar yanin da uwace ta haife shi kenan za a yafe mai zunubansa duka na tsakaninsa da ubangiji nawa za ka biya a wanke ma waɗannan zunubai a ce a ce yayi tsada don haka ko nawa an kasa kujera inda Allah ya sauka mutum ya tafi yayi aikin hajji sannan mun karanta hadisai cikin at-targhib wa at-tarhib annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hajji da umra suna kankare zunubi kuma suna kankare talauci wanda talauci yawa yawa ya tafi aikin hajji ko ya tafi umra ina fatar kun fahimta suna maganin talauci da suka maganin zunubi haka suka maganin talauci to Allah ya taimake mu to mu tafi babun fidda haya yau za mu tashi sabon babi kaga ita ibadat duka mun ƙari dama ibadat sallah azumi zakka hajji su ne ibadat saura duka ana sa su cikin gefen mu'amalat to za mu bayani game da layya babun fidda haya babi game da hukuncin layya adda haya jam'i sai ya zan al'adahi layya layyoyi babi game da layya ya menene hukuncin layya ga musulunci sannan yaya ake yin ta sannan da waɗanne irin dabbobi ake yi sannan yaushe ake yi hukunci hukuncin layya wadda ba da yanke-yanke jam'i na yanka to don mi ga yanke-yanke zo da jam'i saboda yanka ba iri guda ba ne akwai dabbobin da yanke su ake yi akwai waɗanda soke su ake yi kaga sauran dabbobi duk yankan su akai amma raƙumi shi suka ta akai to shi yasa ya zo da shi jam'i yadda ake yaya ake yankan dabbar da ake yankawa ta layya ce ta hadaya ce ta nama ce yaya ake yanka ga shari'a me ƙa'idojin yanka wal aqiqa da kuma zanen suna aqiqa asalin kalmar aqiqa ita dabbat wanda ake addu'a suna da yadda ce hakika to wasu suna da al'ada mafi yawa an ce fillani adda wannan al'ada shi ya samu jaddadi ɗan fodiyo ya kawo shi cikin littafinsa bayanul bida'i shaydaniya yace wa kadhalika jam'un nasu alal aqiqa wa huwa bid'atun makruhatun ijma'an ba haka yace ba tarun mutane akan dabban nan ta aqiqa dabbar zanen suna to bid'a ce makruhiya an ka ce fillani lokacin shewa ɗan hudu su adda al'adar ran addu'a suna yau matakka ta haihu yau za a addu'a suna to ragon nan duk ‘yan uwa kayan a yanke ‘yan uwa za a zo a taro ana kallon ragon ina fatar kun fahimta ɗabi'a ce ta fillani sai a zo a ga ragon a lallewa ne ya yi ƙoƙari ya sai ƙaton rago ya sai ƙaton sa da sauransu to shi na shewa ya ce wannan taro da aka yi ga wannan dabba ba taron zanen suna taron zanen suna shi ko sani ne ba a yi ba taron da yan uwa da dangi da abokan arziki kai ga aƙiƙa aƙiƙa ba zanen suna aƙiƙa ba dabbar da ake zana suna da ita ita ce aƙiƙa kamar dabba al'udhiyya dabbar da ake laye da ita ita ce udhiyya ina fatar kun fahimta to sai shehu ya ce taron da aka yi inda dabban nan yan uwa na kallon ta kahin a yanke to ya ce bida a nema karuhiya shi na ‘yan izala sun kace taron mutane wurin addu'a suna yi addu'a suna ba a kosan shi ba ga shari'a bai ma da mahalli yaushe ake azana suna ranar da an ka haihu cikin dare kamar daren jiya kuyangan manzon Allah ta haifan mai ɗa yau an yi sallar subahin ya kalli mutane ya ce wuli dalilai latul gulam wasan maitu bismi abi ibrahima daren jiya an haifan min ɗa na same sunan babana na same ibrahim an zana suna an ce ai addu'a nan cikin masallacin shikenan iyaka dai ya faɗa musu an haifan min ɗa kuma na same ibrahim shikenan rana ta bakwai a yanke dab a yanke dabba zanin suna a wa yaro aski a yi mai kaciya don rana ta bakwai ake yi a yi mai kaciya da sauransu in akwai hali su waɗanda an kawa haihuwar rana ta bakwai sai su yi abinci sai a raba ma makwabta a yi addu'a ba ta huwa za a yi a taro a ci abinci ba a yi abinci a raba ma makwabta shi kenan ciya abin da shari'a ta sani tun ran da an ka haifi ɗa aka yi mai addu'a sannan ba tara mutane aka yi ba shi wanda an ka haihuwa shi aka wa addu'a kaga zamanin manzon Allah shi saboda ana tabarruki da shi inda duk an ka haifi ɗa sai a ɗauka aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata sai annabi ya tauna dabino sai ya ɗebo yawon dabinon nan nashi mai albarka sai ya sa ga bakin yaro yaro ya tsotsa don me ba da akwai hikima biyu na farko ya zan yawon manzon Allah shi ya fara rigaya cikin cikin yaro na biyu dabino shi kai ne magani na yan akwai wasu ƙwayoyin cuta da an kaifi yaron da zuwa Allah su dabinon nan zai kashe su shine hikimar wannan hadisai sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin haka nan to amma shin wannan sunna ta doge a za a ci gaba da ita ko gobe an ka haihu sai a tanna da binu a sa ma yaro ko ta tsaya ga annabi mallamai sun ka ce wannan tabarruki ne da yawon annabi sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi saboda hikima maimakon ya ɗebo yawu ne ya sa ma yaro ga baki akwai ƙazamta to sai ya yi hikima sai ya tauna da bino yanzu kaga ba yawu ɗaya na ba da bino ne ya ɗebo ya sa ma yaron amma makasudi yawon annabi ya zan shi ya rigaya to waɗanga atharun nabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata duk ana tabarruki da su ɗan annabi zai kakin majina zuba taro hannu ya zuba sai su shaha ga jiki yau akwai wani wanda za a shaha majina ta ga jiki to kaga irin waɗannan sai malam sun kace duk sun keɓanta ga annabi don haka duk da hadisan sun tabbata yanzu ba sunna bane a kawo ma jariri ka tanna da biyu ka sa mai gabaki don kai ba a tabarruki da miyonka miyonka kazanta ne na fatar kun fahimta to sai wata sunna wadda ita ko bata tabbata ba kuma tana na ana ta yi yan an kayafi yaro sai a kawo mu mallami sai a yi mai kiran sallah kunnen dama ya kama kunna hauni akwai hadisi yana nan cikin Abu Dawud da zamu cin mai insha Allah ta'ala da yazo da amma hadisi ne da ifi kiran sallar da ake wa yaro kunnen dama ya kama kunna hauni bai tabbata ba abin da ya tabbatar da dabino shi ko tunda dabino khususiya ce ta manzon Allah to tun da abu ya za haka an ka yi mahaihuwa miyar kamata da an yi mahaihuwa an ka wanke yaro a baka kawai sai ka sa mai suna ka yi mai addu'a Allah ya sa mai albarka haka nan sahabbai ke yi bayan wucewar manzon Allah ba a taɓa ruwaito wata ta haihu an ɗauki yaro an kai ma abubakar ba ka kusan cikin al'umma ba wanda ya albarka abubakar in ka cire manzon Allah to ba a ruwaito ana kai ma abubakar ko wani sahabi ba don haka ga ashe wannan sunna ce hususiya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fatar kun fahimta don haka duk wanda an kawo haihuwa shikenan ya amshi yaro ne ya yi mai addu'a ya sa mai suna an zana suna yini na bakwai rago ɗaya za a yanke wayan Allah ya hore in bai hore ba kun ba dole ba ne don ba aƙiƙa mustahabbiya ce ba ba dole ba ce in Allah ya hore in bai hore ba shikenan ka sa mai suna kawai a yi abinci a raba ma makwabta wanda duk ya ce na mina a yau an kai sunan gidan wani to Allah ya sa maɗa albarka Allah ya raya shi akan sunna ya kaza ba sai an taho kofar gida an taro an yi addu'a sunan wannan al'ada ce ta Hausawa sauran ƙabilu duka na musulunci ba su wannan addu'a to Allah ya shirya da mu to shine ce wal aqiqa da kuma bayani game da hukuncin dabbar aqiqa dabbar zanen suna dabbar da ake zanen so me hukuncin ta ga shari'a me matsayin ta ga shari'a sannan yaya ake yankanta wasaidi da kuma hukuncin farauta farauta ta kasu kashi biyu ga shari me matsayin farauta akwai farauta ta sana'a akwai farauta ta wasa to farauta ta wasa makaruhi ce amma farauta ta sana'a wanda shi mafarauci ne sana'arsa kenan ya kamo ya kai rabi gida ya sai da rabi nan a hanyar cin abinci ya halatta wal khitani da kaciya me matsayin kaciya wadda ake wa maza da har mata ga musulunci sannan yaya ake yanta sannan yaushe ya kamata a yi ta wa ma ya harumu da abin da ke haramta min al'ada'ima na abintoci ada'ima jam'i na da'amun abubuwan da ake ci cikin abubuwan da ake ci da mi da mi a haram wal ashirba da kuma abubuwan sha jam'i na sharabun shine ashirba abubuwan sha da mi da mi Allah ya haramta don me to bai ce abubuwan da na halatta ba yace abubuwan da anka haramta domin waɗanda anka haramta su a ‘yan kaɗan to in ka cire su duk abin da ba su ba halal na al'aslu fil ashiya al'ibaha asalin komi duniya halal ne giya ma halacce daga baya Allah ya saukar da nasi ya ce an haramta ta sai ta zan haram don haka haramun su a ‘yan kaɗan halal sun hiyawa to shi yasa in an ka tahi lisahi kaga shi ma qur'ani ai bai lisafa abubuwa kaza halal sai ya ce muku hurrima abin ga hurrimat alaikum eh ana magana abinci hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi kaga sai ya lisafa abubuwan da anka haramta to duk abin da ba su ba halal ne ina fatar kun fahimta to yau kun ji babin mu yau yana dauke da abubuwa masu yawa ko to Allah ya taimaka mana sai ya fara da laye ce wal udhiyatu layya dabban layya sunnatun wajibatun sunna ce wajiba Allah man istada'aha akan duk wanda ya samu ikon ta duk wanda adda ikon layya to layya sunna ce wajiba ga wannan kauli ga ra'ayin malikiya amma wasu malamai suna ganin layya sunna ce mustahabbiya a takaici dai malamai sun kai sun sun dawo meye matsayin layya wasu na ganin mustahabbi ce wasu na ganin wajibi ce amma dai ga wanda adda iko wanda bai da iko Allah bai azama la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa aqallu ma yujzu fiha mafi karancin abin da ke isa ga dabban layya to wace irin dabba ya halatta ai layya da ita ba ku wace dabba aka yankewa ba sai ta kai mizanin da aka layya to mafi karancin abin da ke isa fiha ga dabban layya min al-asnani na shekaru al-jaza'u jaza'a minar da'ani ta tumaki tumaki da raguna to sai dabba ta kai jaza'a to sannan ta kallayya kun ji wadda nace yace minar da'ani na tumaki kaga banda awaki gallayya da tumaki da awaki daban suke ina fatar kun fahimta ba shekarun su guda ba tumaki in an ka ce kaga tumaki kenan mata da mazan su raguna kenan tumaki da raguna ba su isa yallaye sai sun kai jaza'a wacce ce jaza'a da cikin tumaki wa huwa shine ibnu sanatin wanda ya cika shekara guda tunkiya ko rago wanda ya cika shekara guda wakila an ce ibnu thamaniyata ashura a a dan shekadan wata takwas tunkiya ko rago wata cika wata takwas wakila ibnu asharata ashura an ce a a dan wata goma ina fatar kun fahimta ga tumaki jaza'a menene jaza'a da Hausa mun yi jaza'a ga, ga zakka me jaza'a har da faɗa muku ni inda an ka samu kalmar jaza'a me jaza'a da Hausa mai hira ma dalla daga jaza'a ne bi ma'ana saƙaɗa jaza'a wanda haurunta ke faɗuwa wacce ce haurunta ke faɗuwa mai hira faɗuwa hauru ba shine hira ba da Hausa mai hira kaga cikin tumaki da raguna sai ta zan jaza'a eh wasaniyu da saniya min alma'az da cikin awaki su kuma awaki awaki mata da bunsurra ko dan taure to shi ko sai ya kai saniyi menene saniyi da Hausa wanne ne saniyi da Hausa wanda ya gama hira mai hira ita ce jaza'a to yawan ta yi hira har ta ƙare to ita ce saniya ina fatar kun fahimta ita ko daga sanaya ne haƙora mai haƙora wanda haƙoranta yanzu duk sun gama haɗuwa duk sun fito ita ce saniya wasaniyu min alma'azi sannan da saniya daga cikin awaki in cikin awaki ne kuma wace irin akwai akobin suru ke layya wadda ta kai saniya to wace akwai ce akobin suru a saniya wa huwa shine ma aufa sanatan abinda ya cika shekara guda wadda khalifin saniya ya shiga cikin shekara ta biyu akwai da bansuru sai sun cika shekara shi kaulan wahidan kaga su ga tumaki an yi sabani wasu na ganin wanda ya cika shekara guda a kai ko dan wata goma kai ko dan wata takwas na yi akwai ma malaman da ce tunkiya da rago ko dan wata shidda na layya kaga su an yi saba amma ita akwai babu sabani sai ta cika shekara guda duk akwai ko ban su da ba su shekara guda ba su layya in kai ya zan sha tulahamin hmm to yace wallahi juzu fid da haya baya isa ga layya min al ma'azi da cikin awaki wal bakari da shanu wal ibili da raƙumma illa saniyu sai sani galayya da hadaya da layya da hadaya duk hukuncin su guda to babu dabba da cikin awaki da shanu da raƙumma babu wanda ke layya ko hadaya sai wadda ta kai saniya wacce ce saniya da cikin awaki wadda ta cika shekara guda ko wasaniyu min albakari wanda asaniya da cikin shanu kuma ma da khala abin da ya shiga fi sanatin rabi'a cikin shekara ta hudu kaga mafi yawa abin da aka cewa sa wanda ya kai shekara biyu to kaji nan ya ce ba shekara biyu ba wanda ya cika shekara uku ya shiga cikin ta hudu to shi kallaya cikin shanu shine sani wasaniyu saniyi min al da cikin raqumma ibnu sitti sinina dan shekara shidda wanda ya cika shekara biyar ya shiga cikin ta shidda shi ko shi layya ko hadaya da cikin raƙumma mun ji wannan yanzu mun ji hukuncin layya me ya matsayin ta ga mazhabin malikiya sunna wajiba mun ji dabbobin da layya. in tumaki ne dan wata goma ko dan wata takwas ko dan shekara guda amma da awaki da shanu da raƙumma sai sun kai sani sani cikin awaki shine wanda cika shekara guda sani cikin shanu wanda ya cika shekara uku ya shiga cikin ta hudu sani cikin raƙumma wanda ya cika shekara bai shiga cikin ta shidda mun ji wannan ko to wafu hulud da'ani to cikin dabbobi wacce ce ta filada ta fi falala a yalayya da ita yace wafu hulud da'ani mazan tumaki su wane ne mazan tumaki raguna raguna mazan tumaki don fuhul maza waɗanda ke karo fuhulud da'ani mazan tumaki fidda haya galayya abdalu sun fi min khisiyana daga daddakaku galayya duka ga mazhaban malikiya amma to wace dabba ta fi lada a laye da ita su sun ka ce raguna maza ka sai rago dubu ɗari ko dubu ɗari da ashirin wani ya sai maraƙi dubu ɗari hudu ku yanke a ce kai mai rago lada ka tashi tashi ya yi ma'ana ka bai ba ba ko ka sai sa dubu ɗari hudu shi ko yana da ragon dubu ɗari a ce ragon nan na dubun nan ɗari na rago na ya haifu dubun ka ɗari wannan mazaba malikiya ce Allah ya gafarta musu shi ga aikin ibada gwargwadon hidimar da ka yi gwargwadon ladar da za ka samu bayyuwa ka kashe dubu ɗari ka sau rago wani ya ta ya sausa na dubu ɗari uku a ce ladar ka ta haita shi yawa ina fatar kun fahimta to me ɗebe sun kai wannan hukunci sun ka ce domin galayya daɗin nama ake nema to rago naman rago ya nasa da raƙumi daɗi shi yasa sun ka yi hita amma ga hadaya yawan nama ake nema za mu cimma inda ya ce to amma ga hadaya yin hadaya da raƙun mata shi sannan shanu sannan raguna sannan awaki ta shi an magana hankali kam ya ce wa fuhulud da'ani mazan tumaki raguna kenan fidda haya ga layya abdalu tafi min khisiyani har daga daddakakunta namiji karo wanda ke barbara rago to yin layya da shi ya fi layya da rago namiji amma daddakake wanda an ka daddake wa khisiyanu ha raguna daddakaku abdalu ya sun fi ga layya min ina sai har daga matan matan raguna tumaki kenan ka yi laye da rago namiji da daƙaƙƙi ya ka yi da tunkiya mace wa'ina su matan tumaki abdalu sun fi falala ga layya min zukuril ma'az daga mazan awaki daga bunsuru ɗan taure wa min inathiha kuma daga matan awaki wa fuhulul ma'azi mazan awaki bunsurra kenan ko ko ɗan taure abdalu yin laye da su yafi min inathiha daga matan awaki kaga kenan da yi da namiji ga layya yafi bisa ga yi da mace wa inathul ma'azi matan awaki abdullu sun fi min al'ibili daga yin layya da raƙumma wal bakar da shanu fid da haya wannan ga layya ka samu ya akwai yakka ta dubu goma sha bakwai ka yanke ya haifa lala bisa ga wanda ya sai sa na dubu ɗari uku ko ɗari hudu ya yi ma'ana a bai ma'ana ba Allah ya yi musu ya yi mana to to kun ji wannan ko to wa amma fil hadaya wannan ga laye kenan amma ga hadaya fal iblu raquma ablalu sunfi thumma al baqaru sannan shanu thumma da'anu sannan tumaki thumma al ma'u sannan awaki to haka dai a dai hade da layar da hadayar dot haka ya kamata gurgudun yawan kuɗin da ka kashe gurgudun ladar da zaka samu wallahi juzu fi shay'in min zalika to baya halatta fi shay'in ga komai min zalika na wannan magana mi akai layya da hadaya to ga layya da hadaya babu abin da ke halatta aura dabba mai ijiya guda mai ijiya guda ba ta halatta ba a layya ba a hadaya da mai ijiya guda wadda ijiya guda ka gani guda ba ta gani eh to in an ce mai ijiya guda ba ta halatta a yi layya ko hadaya da ita to makanniya duka fa min babu aula shi malaman usulul fiqh ke kira qiyasul aula in an ce mai ijiya guda ba ta yi to kaga makauniya min babu aula eh Allah game da uwa ya ce wala taqullahuma uffin ko kalma uffi ita ce kalma mafi saukin hadi ko ita kakkace in babanka to kaga mari ne min babu aula ko ko ka ko ka mai tsawa irin yadda aka yi yanzu to to kaga qiyasul aula kenan to sai yace wala maridatu ne yanzu dabbobin da ba su layyana zai faɗi kaga mai ijiya guda ba ta layya wala maridatun hakan ga marshiya lafiya ba ta layya wanda rashin lafiya da tsaye da tsayin ka kana gano ga ba ta da lafiya wanda albayyinu maraduha wanda rashin lafiya ta bayyane yake amma rashin lafiya wanda bai hana mata komi ba rashin lafiya mai sauki wannan bai hana layya walal arja'u haka mai gurmunta albayyinu dal'uha wanda gurmuntar ta bayyane yake yaya za a gano gurmuntatta in tana taya tare da 'yan uwanta za su tsere mata amma tana gurmunta gurmuntatta bai hana mata koyi ba a tsere mata 'yan ana tahiya wannan bai hana a yi layya da ita amma wadda gurmuntatta ya bayyana to wannan ba ta layya walal ajfawa haka busassa allati la tunki wanda ba ta da mai eh eh eh allati la shahama fiya to ma dallaga yana wanda bata da mai ya busassa wanda rebunta wanda kasan takarda siminti ake ture mu busassa to irin ta bata layya ita ce ajafa busassa allati la shahama fiya wanda babu mai cikin ta babu kice cikin ta wanda bata da kice to kaji waɗannan su sun ka zo ga hadisi ko madalla wayuttaqa fi hal aibu to sauran waɗanda ba zo ga hadisi ba sai ya game su ya ba su hukunci guda ya ce kai ba waɗanga ɗaya ba ana kiyaye aibi ga dabban layya kulluhu dukka ne duk abin da aibi ana kiyaye shi ga dabba ba a so ne ga dabban layya ko walal mashquqatul udhun hakan ga wanda kunnen ta ya tsage mai tsagaggen kunne in dai tsaguwar ya kai sulusin kunne tsaguwar ta kai ɗaya bisa uku na kunne to ba a layya da ita amma in tsaguwar ya kaɗan ce bai kai sulusin kunne ba wannan bai hana a layya illa an ya kuna yasiran sai in tsaguwar ta zan ya kaɗan wadda bata wuce sulusi ba waka zalika alqadau hakan ga yankewa kunne kunnen ta ya kace to shi ma in kacewa ya kai sulusi to ba a layya amma in dan kaɗan ya kace wannan bai hana a layya da ita wa maka suratul qarn hakan ga mai kararin ƙaho kila kila yayi tuna da wani har ƙahon ya kare in kana yudumi in ƙahun yana jini kenan bai warke ba amma in ya warke ƙahun ya kare amma yanzu ya warke ana laye da ita fala ya juzu to in ya zan kahun yana jini kenan bai har yanzu bai warke ba to baya halatta a yi da ita wa in lam yudmi amma in kahun baya jini ya warke kenan fa zalika jaizun wannan halal ne a yi da ita kahun ya kare har ya warke babu laifi ko to waɗannan su ne ayyuban da ake kiyayewa ga dabban layya to waliyalin rajulu mutum ya jibinci zabha udhiyatihi yankan dabban layya ta biyadihi da hannunsa wannan shine sunna kowa ya maza da mata kowa ya yanke maka yanayi eh domin a yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi lokacin da annabi ya ta hadaya makka wurin aikin hajji ya yi hadaya da raƙumi ɗari sittin da uku ya yanke da kai ne saura da ya gaji sai ba ale ya yanke mai amma layya bai taɓa wakilta wani yanke mai dabba shi ka yanke abidai wannan mustahabbi kenan walilin rajulu mutum ya jibinci zabha udhiyatihi yankan dabban layya ta biyadi da hannu nai ba da zabhil imami yaushe ake yankanta bayan yankan liman wane limami nan lima shugaba na gari ko ko limamin idi limamin idi shi yasa an kaso to don mutane su san liman ya yanke sai liman ya tai da rago ne haka nan manzon Allah kai can masallacin idi ana ƙara sallar idi gaban jama'a sai liman ya yanke to yanzu shikenan an bude kofa duk wanda ya yanke dabban layya tai kahin yanke ko da sahiyar sallah na ko da rana ta hito amma kahin liman ya yanke to wannan ta zan shatul lahamin ba layya bace ba ta yi ba shine yace ba da zabil imami bayan mutum ya yanki layya ta bayan yankan liman au naharihi ko sokewa ta in ya zan raƙumi na zai sokewa yawman nahari ranar sallah da hawatan da hamci shi yasa an kaso ga sallar layya a gaggauta sallar layya a yata da wuri-wuri don rannan rana aiki ce a yata da wuri-wuri mutane su dawo a yanki dabbobin layya a yi lalurori amma an kai sallah wajen karhe tara na sahi ya ga tsaya jira makka ko da bakwai kai sun yi sallar idi da wuri-wuri suka sallarsu da tallayya da ta azumi duka a gani wa man zabaha qabla an yadhbaha al-imam duk wanda ya yanke layya ce gabanin liman ya yanke auyan har ko ya soke a ada udhiyata ya mai da layyan nan ta zan shatul lahmin akwai hadisin Anas kissa Abu Burda ibn Niyarin kawan Anas Abu Burda ran da sahiha ta waye kahin ya tai idi sai ya yanke akwai ta yace ai sauri kahin mu dawo a gyara an ka ce wurin idi ha cikin huduban manzon Allah annabi yana faɗi ya ce to wanda ba a yankan dabban layya sai bayan liman ya yanke sai ce to manzon Allah ni ka hain hito na yanke yace mu ɗebe ka yace saboda yau yini ne da ake shawar nama don haka na umarce su ga kayan mu taso idi yace to wannan ba ta yi kana da wata akwai yace to ina da wata yar karama yace to ka tai ka yanke ta amma waccan ta zan sha tulahana don haka ba a yankan dabban layya sai bayan liman ya yanke haka dabba hadaya ita ma ba a yankanta sai sahiyar sallah ko sahiyar sallah sai an arji hushe dan na farko to amma malamai saboda zalunci sai su amshi kudin alhazaitun madina sai su sun yi musu hadaya madina wa hadaya madina in ba mallaman sakkwato ba wa man la imama lawan to waɗanda ba su da liman haka makauyukan da ba a idi to falyata harau su yi kirda don salata a ƙarabil a'immati ilaihin sallan mafi kusancin shugabanni zuwa gare su kamar ƙauyen sakkwato misali da ba a idi ƙauyen da ba a idi ko to sai su yi kirdado in Allah ya so yanzu ga sakkwato an gama sallah to in sun kai wannan kirdado sai su yanki nasu wa zabahu da kuma yanka nai wa man da habilailin duk wanda yayi layya da daddare au ahada ko yayi hadaya da daddare lam yuzhi bata isa ba ba layya bayan haduwar rana da hanci sai rana ta fito da hanci aka yanka dabban layya zuwa faɗo amma in rana ta faɗi to sai dai a yi hankuri sai gobe wa ayyamun nahari yinukan yanka salasatun yinuka uku ne yuzbahu fiha ana yankan dabban layya cikin su auyun har ko a soke ila gurubi shamsi har zuwa ga boyewar rana min akhiri har na ƙarshen yini na uku yinin sallah da mai bi mai da mai bi mai to waɗannan dai wanda bai samu yankan layya ta ko hadaya ta sahih sallah ba har rana ta faɗi to ya hankuri sai gobe gobe ya yanke wanda bai samu yini na uku har rana ta faɗi yini na uku to da zaran rana ta faɗi yini na uku to kuma sai baɗin Allah ya kai muna rai muna tare wa abdul ayyamin nahar amma dai mafificin yinukan da ake yankan layya da hadaya awwalu ha na farko yankewa yanin nan na farko ya hilada wa man fatahu dhabhu duk wanda yanka ya kubce mishi fil yawmil awwal cikin yinin farko illa zawali har rana ta yi zawali faqad qala ba'du ahli ilmi wani da cikin malamai ya ce yustahabbu lahu ana so gare shi an yasbir shi ya hankuri ila da hal yawmi thani zuwa ga hancin yini na biyu bari sai gobe kaga ba ma sai rana ta faɗi ba in rana ta yi zawali baka yanke ba to kai hankuri sai gobe wala ya ba shay'un min al-udhiyati to sai mu tsaya nan ko ma dalla to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu haka yawa